نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته sannan mu da saduwa a wannan lokacin mai tarin albarka lokacin da muke karatu a kan abin da ya shafi al'aƙida al'islamiyya ko muna nan a cikin wannan littafi na babban malami muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan littafi na shi mai suna musulun salatu idan ba kuma ba mun gaba الأصل الأول مناسب الأصل الثاني سوى مجدوب والإبداع مثل هذه كما نجد إليها من هو مثل فينا لمراكز تدافق المرتبة الأولى شنع الإسلام المرتبة الثانية إبتي الإيمان المرتبة الثالثة مثل الكتاب ووضعنا متاكلين الرب الإسلام لا الإيمان لا الإيمان ماذا يجري أمام الشروع القوة ولا كيف ينا لرسل ينا لأركان والرسول سكريك والمرتبة yanzu mai mana magana a kan martaba ta musulunci menene musulunci mun ji menene musulunci to bayan mun ji ma da yake na ba mana kuma shi musulunci yana da rukunai guda biyar rukuni na farko shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan ba mun yi dogon sharri a kai rukuni na biyu shine as-salat shi ma mun yi dogon shirin ya kai yau za mu tashi a kan rukuni na ku shi ne azzaka malai ce idan an ce azzaka kamar yadda imam ibn qudama yake faɗa a cikin littafin sa al-mughni haka ya rawaito daga ibn qutayba ibn qutayba yake cewa in an ce azzaka abin da yake nufi wato shine ƙari ƙari aka ce alzaka a larabci da muka yi da fitari biyar an ambace ta aka ce mata tsari da an na tafiyar mana wa tanbihi domin ita zakka tana tsara dukiya Allah yana sa albarka cikin dukiyar da ake cire mazanta sai zai aka ce mata azzaka mana yake cewa ita zakatun nan matsayinta musulunci haƙƙi ne wanda yake wajibi haƙƙun ya cin musulman kamar yadda kuka sani kowane abu a cikin musulunci yana da matsayi ko dai a ce wajibi ko a ce farilla ko a ce mustahabbi ko a ce jaji to ita zakka wajibi ne a kan dukiya shi yasa ubangiji mabuwaye da suka ya ambace ta wurare da dama yace wa aka zaka ku ba da zakka wa aqimu salata wa atu ku ba da zakka ku sai da sallah kuma ku ba da zakka ubangiji mabuwaye da suka ya hukunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tafi dukiya ta zarta daga hannun mawadata wanda yake shi mai haƙƙi na talakawa Allah ya ce ba annabin sa cikin suratul tauba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karba kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam min amwalihim daga dukiyoyin me za ka karfa sadakatan wata sadaka su tsayiru wanda za su karfafe su ga wannan sadaka وتزكيهم منها كما كان من سرقة الدوشير لو أن سرقة كتلقى وبجد يا أم بشيك أولولي إن يا هذا تتسلى يسي إن الإنسان خلق هلوعا لم أدم أنها للشيش بسوى الروح إذا مسه الشر جزوعا idan sharri ko wani mummunan abu ya same shi sai ya gajiya ya taraki wa idza masahu alkhair malu'an idan alkhairi ya same shi kuma sai ya rowa sai Allah ya ce illa almusallin da sai dai masu yin sallah Allah ya ce allazina hum ala salatihim da'imun su ne waɗanda cikin sallolin suke dawwama suna yin sallah dindindin ba sa tsallake wata suke mata suna yin sallah koyo sai ce wallazi na fi amwalihim haqqun ma'lum su ne waɗanda cikin dukiyoyinsu kuma akwai wani haƙƙi sananne wanda shari'a ta ce su bayan ko suna bayarwa wannan haƙƙin su ne zakka ina fata ana bayyana mana yake cewa ibn jarir al-qabri ya faɗa karkashin tafsirin wannan ayar yace ya qulu ta'ala ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya muhammad khudh min amwali haula'i alladhina i'tarafu bi dhunubihim ka karba daga cikin dukiyar waɗancan mutanen da suka yi furci da zunubinsu fatabu min masu da ƙasar su fahiru tun da yanzu sun duba sai su karɓi zarkar daga cikin dukiyarsu zarkar da suka bayar su fahiru ita ce za ta sarkake su min ganin zunubi daga dattin zunubin da suka ɗaukar makarsu wato zakiyin biha an ya ƙulu وتنميهم وترفعهم والذكر ذاك قالوا يا أسنى دين أبو نسكة باين ذكر تدوش يسو ذاك قالوا سننكم باين هكا Ubangiji mabuwayi da ɗaukuka zai cire su daga matsayin waɗanda suke munafukai ila manazin islam zuwa ga matsayin waɗanda suke masu islam wato wannan ayar tana ba da labarin ke dukkan mutane waɗanda suke masu zunubi ne idan sun fitar da zakka wannan sanadi ne daga cikin sanadi da ke sa a kankare musu zunubansu ya sa ubangiji mabuwayi da saka yake kun min amwani sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai lokacin da mutum yake aikata zunubi a lokacin da yake kokarin kujiba kujiban tara dukiya idan noma yake yi kaga kwari da yawa yake kashewa wadanda waɗannan kwari ba shi ne su ba suna da haƙƙin su rayu watakila ma wani lokaci ya yi zalunci daga lokacin da aka ce lokacin da kai ya yi mutum ya yi kokari ya fitar da wannan haƙƙin Allah ba ana fata duk zunubin da ya ɗauka ubangiji mabuwayi da kuka ya gafarta ba to wannan zakka ce ubangiji mabuwayi da kuka ya umarce shi da ya karba malam yace ya kuro nabi sallallahu alaihi wa sallam bi an ya'khudha min amwalihim ay min amwalil aghniya Allah ya umarci annabin sai karɓi zakka daga hannun mawadata sadaqatan ma'lumatan maqrubatan sadaqa wanda take sananniya kuma yankaciya in an ce sananniya ana nufin ta dole maqruba wanda take ta wajibi sannan kuma bayan haka an san adadin abin da za a karɓa ba wai haka kawai za a kwashe ma dukiyar ba idan dabbobi ne an daga an san adadi nawa ne idan sun kai kuma nawa za a karɓa idan kuɗi ne an san sai sun kai wani adadi kuma sun shekara to kuma an san abin da za a karɓa shi ne abin da mana yake ne to ita wannan zakar matsayin ta har yanzu a musulunci matsayin ta kai ne daga cikin rukunan addinin musulunci shi yasa aka ba ta suna da asfadaqa saboda me saboda tana tsarkake waɗanda ke ba da zakar shi ne mana yake fazzaka su su tsakirin agniya ita zakka tana tsarkake mawadata wal fuqara ala sawa su waɗanda suka talakawa ubangiji magowayi da ɗaukaka yana tsarkake su daga wannan sadakar da suka karɓa saboda me suna da buƙatar su samu abin da za su ci abinci tun an karɓi zakka aka ba su kaga mai jin yunwa aka ba shi abin da zai ci abinci kaga an taimake shi ke malam yake cewa tu ayyir wa tuzakki qulub wal nufusul aganiya ita zakka ubangiji ya wajabta ta akan mutane don ta tsarkake zukatan waɗanda suke mawadata minan shofa daga ruwa jin mawadacin da ke ba da zarka za ka iske shi mutum ne wanda yake na ƙwarai in gaibe ke fitar da zarka to za ka iske sauran ayyuka waɗanda suke ba na wajibi ba yana ƙoƙari a baya yanzu misali duk mutumin da za a ce in ya ƙara sallah zai tashi ya nafila to kaga sallar farilla ba za ta ba shi wahala ba duk mutumin da kuma zai yi sallar farilla to kaga shi ma ana sa ran cewa sallar nafila ba za ta ba shi wahala ba mutumin da zai yi azumin ramadan bayan azumin kuma ya bi shi da azumin tasawuri kaga farilla ba za ta ba shi wahala ba to shine duk lokacin da mai wadata yake fitar da zakka to ana kyautata zaton cewa wannan zakar da yake fitarwa ubangiji zai cire masa ciwon rowa domin rowa wata cuta ce wadda ke kama zuciya sai ga ga wadata mutum ba ya iya bayan ya fi kowa arziki amma kuma baya da kyauta to wannan cuta ce wanda allah ke sawa a cikin zukatan waɗansu mutane to duk wanda ke fitar da zakka ana sa ran ubangiji zai cire masa wannan ciwon ruwa shine al-bukul da kuma ashoka in an ce ashoka ana nufin kwadayi in an ce al-bukul ana nufin ruwa waɗanda cututtuka ne guda biyu wanda in suka kama mutum illar su ta fi illar ciwon kanjamau domin ciwon kanjamau zai kashe mai shi ne kawai ya bar shi da imani amma ciwon rowa da kwanayi idan ya kama ka to in ba za a kai bada kyan za ka fita duniyar da imani ku ce ta duk waɗanda ke yin sallah ubangiji suke ba da zaka ubangiji sai ya raba su da wannan cutar wal da kuma rike dukiyar a rike ta kam kai ba ka ci ba ko ba ce maka amfani ba ɗayanka ba su amfana da ita ba ballantana ɗan uwanka ballantana waɗanda suke na nesa talakawa ina fata na fahimta irin abin da ake kira ɗan ƙwararru ke riƙe ga shi shi ne da kuɗin amma ba ya jin daɗin kuɗi da dai in ya mutu a gaba a gada wal irsu wa tsama wa ibadatu mal duk wannan cututtuka ne na masu kudi rowa kwaɗayi rigan kwan rike-rike fatara in an ce fatara shi ne a yi mutum aiki mai ibiya nawa nawa masu kudi za a kasu sa aiki amma a ita wallahi sallahi an zai yan kwanon sannan bayan haka da bautar dukiya in an ce bautar dukiya ya zanto kawai mutum gadin dukiyar kawai yake yi zai jin gadin ga dukiyar amma bai gina gida mai kyau bai hau mota mai kyau ƴaƴan sa ita su ba bambanci da su da talakawa wannan shine bautar dukiya irin dukiyar da annabi yake Allah kai man tsari da ita ni ne mai dukiyar amma wani ne ke jin daɗi da dukiyar kowa daga cikin mu ya san irin waɗannan mutane to wannan ciwo ne a cikin zuciya shi ne fitar da zakka ana sa ran cewa zai fita daga cikin wannan matsalar wata tsahir wata zaki bi hannukusul fukara ita kuwa zakka hanyar da take tsarkake zukatan waɗanda suke talakawa ne da hikimi daga kuncin zuciya da damuwa alhikin kawai ka kullaci wani mutum to kaga wannan da yawan talakawa suna da wannan ciwon sai ma da yake wal hasku hasada ita ce kai burin zuciyar ta lalace to kaga wannan talakawa suna da wannan za ga mutum in talaka ne ya ga mai kuɗi ya wuce da mota sai ya kare bakin su yi kuta wannan ya ke kira alhikin ko ya ga mai kuɗi ya yi wake ya kawo ka ana ta kawo kayan gona mal ga shinkafa an gama kawowa an kawo buhuna buhuna ga su an tara kuma makwabcin mai kuɗi ne sai ce sai zuciyarsa ta rika gaya masa dama Allah kawo gobara mara a wayi gari kawai komi ya zama toka wannan ita ce haƙaƙa wannan kuma cuta ce tawa cuta ce ta talakawa to ita zakka tana tsarkake talakawa daga barin wannan cutar ina fata kuna fahimta so lokacin da mai zuciya ya fitar da zakka to ana sa ran cewa ubangiji zai cire masa cutar wato kwaɗayi da rowa shi kuma talaka lokacin da aka ba shi zakka to ana sa ran ubangiji zai cire masa cutar mai cutar kullace mai kuɗi da kuma cutar hasada ina fata kuna bai ashe kaga kenan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أي تبيو زكاتكم ko aiki uku ta tsarkake shi mai dukiyar da ya fitar da zakka ta tsarkake dukiyar sannan a gefe guda kuma ta tsarkake zukatan waɗanda aka ba su zakka domin kasancewa mai kuɗi ya fitar da zakka tashin kwari zai soma da makwabtansa soma da ƴan uwansa dangin uwansa da dangin uwansa ya fito makwabta ya fito talakawa to kaga zai wahala ka tsallake ka cikin dukiya ina fata na fahimta shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka da ba ya gaya mana inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle hakika dukiya da yaya fitina ce a gare su dukiya takan zama fitina ga mai ita idan bai fitar da zakka ba domin in bai fitar da zakka to za a samu cututtukan nan da muka lissafa a cikin zuciyarsa to da an samu wannan cututtukan kuma cuta ainihin rowa da cutar kwaɗayi to shi ke na mutum ya gama zama ya gama lalacewa in ba za a kai ba rayuwarsa ba za ki zama wata mai to kaga dukiya ta zame masa bala'i sannan in ya koma zuwa ga Allah kuma Allah ya azabta da shi an fahimci wannan shi yasa hadisi a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatatun uqsimu alayhinna maza Allah yake abai guda uku ine bi zama ku rantsuwa akan uhaddithukum hadithan fahduruhu zan ba ku labarin wani hadisi maza Allah yake ku haddace ku kiyaye shi abaibai guda uku ba za Allah ce in yi maku rantsuwa a kansu kuma ku kiyaye waɗannan abaiban guda uku wato duk mai hankali ya kiyaye waɗannan abaiban guda uku ba za Allah har rantsuwa yi abu na farko sai ba za Allah ce ma na kasa malu abdin min sadaqatin abu na farko ke yace babu wani bawa da zai yi sadaka kuma a ce a sanadiyyar sadakar akwai dukiyar sa tare da babu in dai bawa zai fitar da zakka kuma ya bayar da ita yadda Allah ya ce to maza Allah har rantsuwa ya ce wannan dukiyar ba za ta rabu ba sai dai ta kawo to kuma ku duba ku gani a yau duk wanda zai fitar da zakka to dukiyarsa ba za ta rabu ba maza Allah har rantsuwa ya haka kuma ubangiji ya faɗa cikin surar da ruhu yake wa ma ataitu tisiba yarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitu min zakati turiduna wajha Allah fa ulaika hum al-muflihun dukkan abin da za ku tara na riba na haram fala ya rufin da Allah Allah ba zai sa albarka a ciki ba so duk kudin da ake tarawa ake sata a gwamnati kan su tsone musu idan Allah ba zai sa albarka a ciki ba kuma in rayuwa ta yi tsayi sai ka ga mutum ya wulakanta yanzu duk waɗanda aka yi siyasa shakar da su in har akwai saura a yau to kalli rayuwar su yanzu dambe Allah ce balayar ku inda Allah Allah ba zai sa albarka a cikin haramtaccen dukiya ba yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqa ubangiji yana toshe albarkar da ke cikin duk dukiyar da aka same ta ta haramtacciya hanya sannan Allah yana sa albarka a cikin dukiyar da ake yin sadaka shi ne manzo Allah ya rantsi abu na farko ke abu na biyu wanda Allah ce wala yuslima abdun muslimatan fa sabara alaiha illa zadahu Allah izzan wala abu na biyu ke maza Allah yake cewa babu wani bawa da za a zalunce shi wani zalunci fa sabara sai yayi hakuri akan zaluncin da aka yi masa maza Allah ce in dai hakuri illa za ka Allahu izdan sai Allah ya kara masa daukaka saboda haka duk wanda ya zalunce ka kai haku wannan zalunci sai ya zama kafafa ka zaluncin ya shafi na mutuncin ka ne na dukiyar ka ne na iyalin ka ne a kowane bangare in mutum ya zalunce ka in dai ka yi haƙuri ke wannan zalincin Allah ya ɗaukaka ka tun da ka yi haƙuri ke an ɗaukaka ka kuma shi ke an ɗaukan sabbi ba za Allah halar zuwa yi kuma wannan abin ai ga nauyi ga nauyi duk kowa shaida ne a kan wani wani zalincin ne a ƙasar nan ba a yi amma a ƙarshe kuma me ya sakamakon waɗanda suka yi zalunci yanzu ba ke ka koma siyasar zuwa shagari ba nan siyasar da tana tana tana duk wanda da ya zo ya faɗi 2003 yau shekara goma sha uku an yi shekara hudu da shi sai ya faɗi yanzu ka dubi rayuwarsa to haka duk wanda an taho da shi ma ya ci na ɗaya ya ci na biyu ya ci na uku na hudu sai ba a zuba da shi ba kalli rayuwarsa a yau saboda haka duk lokacin da aka ce an zalunce ka aka ce ka yi haƙuri in ka yi haƙuri sai Allah ya tsaga darajarsa abu na uku manzo Allah ce wala fataha abdun baban mas'alatin illa fataha Allah alayhi baba faqrin aw kalimatan nahwa aw kalimatan nahwa ba wani bawa da zai buɗe makansa ƙofar roƙo maula tumasanci gwalo wani dukkanoni da ake amfani da jiko shi ne zai roƙon Allah ji kan wani maroƙi ya roƙi Allah ji kansa da gafara ya shaba yara mu roƙon da muke yi ba na mu ci abinci ne amma yanzu akwai masu certificate ma na roƙon saboda haka ko ka ce masa roƙo ko ka ce masa kiɗi da waka ko ka ce masa tumasanci ko ka ce masa gwalo duk zai magana da yake duk wanda ya buɗe makansa wannan hanyar ita ce zai nemi abinci da ita maza Allah ya ce da ce Allah ya buɗe masa kuma ƙofofin talauci ke sa duk wanda ke roƙo ka kalle shi kullum a cikin bala'i saboda zuciyar ce ake talautawa yanzu dan gwalo zai buji mota ya tafi abuja ko ya tafi kano ko ya tafi damatu rana saka sai samu albashin kaso biyu naira dubu ɗari dubu ɗari mutumin da bai taɓa rike naira dubu talatin tashi ba bayan naira miliyan ɗaya kafin ka ankara miliyan ɗayan ba to ka dubi kuma yan dirama nan ba yan kiɗi da waka nan menene ba a ba su amma duk ranar da aka ce ba su kiɗin da waƙa ba kuma shi ke da an ce wannan jarumi ne da an daina yayin da shi ke da turiyar da ba tsari saboda ba wai wadata ku fahimta ba wai yawan kuɗi shine wadata ba a'a abin da ake kira wadata shine mai wadata zuciya to duk wanda ya buɗe makarsa hanya ta roƙon mutane to Allah zai talauta zuciyarsa sai zama kullum ba shi ake kuma baya da wadata ina fata kun fahimta maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku hadithukum hadithan ina ba ku wannan labari wannan hadisin maza Allah ya ce fa qawlu ku kiyaye shi da kyau wato ka bi diddigi cikin waɗannan abubuwan guda uku ka gani a cikin rayuwar mutane waye saboda sadaka da karamci da yake aka ce ya talauce ɗaya ne cikin biyu sai dai in sadakar da yake yi ba don Allah yake yi ba in yana yi don wata manufa ne to kaga sai ake masa dama fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah fa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi watakila kyautar duk da yake yi kawai shi don siyasa ne nan gaba in ya zo kawai ku zaɓe shi to ka zo wannan babu mamaki ya talauce don dama manufarsa ba don haka man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsal dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib duk wanda yake yin aiki don duniya in Allah ya ga dama sai ba shi duniyar in ya ga dama kuma sai ana shi duniya ina fata kuna fahimta man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid ثم جعلنا له جهنم إصلاحا مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أقاء ربك وما كان أقاء ربك مهدورا هنا ما تكون فهمك سؤالين تتنبيو أكتشي قاوني من كرمتي أما كما يجيك سؤالين تتنبيو dalili na farko watakila ba don Allah yake yi dalili na biyu watakila da dukiya haram yake yi to tunda da dukiya haram yake yi kaga kamar mutumi ne da ya alwala da fitsari yace Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ba zai yi ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ina fata kuna fahimta ku yi ta waɗannan abubuwan guda biyu don kan wani ya rude ya ce ga shi an ce annabi ai ya rantsi amma shi ya san wani yana da karamci amma kuma ya tsaya ce to waɗannan dalilan guda biyu a yi bincike diddigi ko dai a tashin farko ba don Allah yake ba ko kuma dama dukiya ce ta haram an fahimci wannan saboda haka ku kiyaye wannan sannan babu wani mutumi da aka zalunce shi kuma ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah da ce wannan haƙurin ubangiji ya mai da shi ɗaukaka a gare shi haka babu wani mutumi da zai buɗe ma kansa ƙofar roƙo sai Allah ya buɗe masa ƙofofin talauci har ya koma zuwa ga Allah ba ne wadata Allah sauki a cikin wani zancen yake cewa inna duniya da arba'a ita duniya ga baki ɗaya kacal mutane guda hudu ne zaune a cikinta wannan muhammad hassan ya yi kaito wannan maganar lokacin da yake wato sharhi akan wannan littafi ya ce duniya malamai suka ce ta mutum hudu ce abdur razaqahu allah malan wa ilman fa huwa yattaqi bihi rabbah ويزيد به الرحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل mutum na farko wanda ke rayuwa a cikin duniya shine mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi ilimi sai ya amfani da dukiyar da ilimin cikin jin tsoron Allah kuma ya sani cewa ai Allah yana da haƙƙi a cikin dukiyarsa sannan kuma talakawa suna da haƙƙi da danginsa a cikin dukiyarsa sai ya ɗauki dukiyar ya ba da haƙƙin Allah sannan kuma ya sadar da zumunci da cikin wannan dukiyar da Allah ya ba shi ya ce to wannan shi ke da matsayi idan kiyama ta tsaya matsayin da ya fi na kowa saboda an haɗa masa ni'ima an ba shi dukiya an ba shi ilimi ya yi aiki da ilimin ya yi aiki da ilimin ya ji tsoron Allah kuma ya yi aiki da dukiyar ya ba da haƙƙin Allah kuma ya sada zumunta to wannan shi ya fi kowa matsayi a ranar tashin kiyama sai mutum na biyu abdur razaqahu Allah ilman wa lam yarzuquhu malan fa huwa sadiqun niyya mutum na biyu shine wanda Allah ya ba shi dukiya amma bai ba shi ilimi ba amma wannan dukiya da Allah ya ba shi abdur razaqahu Allah ilman Allah ya ba shi ilimi amma bai ba shi dukiya ba sai kasance fa huwa sadiqun yana da gaskiya cikin harkar ilimin nan na kuma niyyarsa mai kyau ce a kullum ya kulu yana cewa law annani malan la'amiltu bi'amali fulanin da Allah ya bani dukiya ai da na yi irin aikin wani wani mai sadaka wani mai taimako duk da ake magana masallaci yana nan makaranta yana nan taimakon ɗaliban ilimi yana nan da ina da dukiya ni ma wallahi da na yi aiki irin nashi sai malam yake cewa fa huwa niyyatuhu fa ajruhuma sawa to da shi da wancan na farko din niyyar da yake da ita ta aikin alkhairi da dukiyar duk da ba a ba shi dukiya ba ranar tashin kiyama zai samu matsayi irin na wancan mai ilimi da dukiyar na farkon wanda aka ambata ina fata kun fahimta wa abdur razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi bihi rabbah ولا يسل فيه الرحمة رحمة في متن أكشيني باوان الله تعالى رزقه الله مالا الله يا باشي دوكيا أما با باشي إلمي با أما وانا دوكيا تاشي سيزن توبايا أيتم الخير لإتا لا يتكي فيه ربه بايا جنقورا الله أتكين جو حركوتنسا ga dukiyar amma ba tsoron Allah sannan baya sadar da zumunta wala ya alamu lillahi fihi haqqan a cikin dukiyar tashi ma bai sani ba cewa Allah yana da haƙƙi a dukiyarsa so baya ba da zakka ballanta na sadaka imanai sai aka ce fa hada bi akmatil manazil to wannan shi yafi kowa mummunan matsayi ranar tashin kiyama wa abdun lam yarzuquhu malan wala ilman mutum na hudu wanda ya fi kowa tabewa shi ne talaka talau ba ba shi ilimi ba ba ba shi dukiya ba ba huwa ya kulu lau anna limalan la'amiltu fihi bi amali fulanin shi ba talaka ne ba ilimi ba naira shekara 15 ba kwabo 60 ba ido 60 ina fata na bayyana amma kuma a zuciyarsa yana cewa ai da Allah ya ba shi kuɗi da talakawan nan sun ci ubansu kasa kawai ke da irin wani ne da za a araman mulki na kwana ɗaya ai da mutane sun ji ba gani wannan gumunan nufi sai aka ce fa huwa bi niyyatihi da niyyar nan tashi duk da ba a ba shi dukiya ba a ba shi ilimi ba wannan mummunan niyyar tashi ya sanya zai samu matsayi mummuna wanda yake mafi sharri muhallin shahi shine magana farko mutumin da Allah ya bashi dukiya bayan ya bashi dukiya kuma ya san cewa akwai haƙƙin Allah a ciki ina fata ana fahimta zakka matsayinta wajibi ne kuma kamar yadda muka faɗa matsayinta ɗaya ce daga cikin rukunan addinin musulunci me yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma'az bin jabal ya aika shi yaman sai ya gaya masa innaka tati qauman min ahli kitab za ka zo ka samu waɗansu mutane da aka ba su littafi a yaman yahudi da nasara ke fadu'uhum ila shahadati allah ilaha illallah farkon abin da za ka kira yesu su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah wa anni rasulullah kuma ka tabbatar da cewa su shaida cewa annabi muhammad manzo allah ne sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa inhum ataqu lidhalik idan sun masa biyayya akan haka fa alimhum to ka sanar da su anna Allah qad farada alaihim khamsa salawati kace Allah ya wajata musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a cikin yini da kuma dare fa inhum aqa'u lidhalik in sun maka biyayya a haka fa alimhum anna Allah ka sanar da su cewa anna Allah ibtarda alaihim sadaqatan ka gaya musu Allah ya wajabta a kansu wata sadaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu tukhadhu min aghniyahum wanda za a karba daga masu kudinsu wa turaddu ala fuqara'ihim a mayar da ita zuwa ga talakawan ka gaya musu ga hadisin Abdullahi dan Umar wanda manzo Allah ya ce buniyal islamu ala khamsin sai aka ambata hadda zakka zakka matsayinta babba ne a cikin musulunci rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci kuma wannan shine tsarin da ya ƙara bambanta tsakanin musulunci bambancin da ke tsakanin musulunci da capitalism da kuma materialism system na capitalism kaga babu mai dukiya dukiya gaba ɗaya a hannun talaka a hannun gwamnati take system wanda yake muke rayuwa yanzu kuma dukiya tana hannun masu kudi shi talaka kawai bawa ne wannan shi ne system din demokarasiya materialistika in kana da kudi kai ne wasu tsiya in baka da kudi ko banzan banza ta fika ko kai ne mai gida a gidan idan 'ya'yan da suka haifa suna da kudi to maganar su ita ce ɗagawa a kan uban to tsarin musulunci ba haka yi ta ba duk dukiyarka akwai na gaba da kai sannan akwai haƙƙin Allah a cikin wanda dole a karɓa sannan wannan haƙƙin in an karɓa na Allah to akwai kuma mutanen da Allah ya ce a ba wanda idan ka dubi waɗancan tsarin su babu wannan kawai talaka ya ci gaba da zama talaka kawai dama an yi shi ne don ya sha wahala mai kuɗi ya ci gaba da zama mai kuɗi? to tsarin musulunci ba haka yake ba ina fata ana fahimta dukiya tana juyawa ne a hannun mutane ke sa Allah ya ce da fuqara dukiya fai'u idan an karɓa sai yake cewa mai kai la ya kula dulatan bainal abniya minkum dan kada dukiya ta ta juyawa tsakanin mawadata kawai domin mai kowa yana da haƙƙi a cikin dukiya wanda Allah ya sanyo ta bayan ƙasa ina fata ana fahimta sannan akwai narkon azaba ga waɗanda suka ki fitar da zanta a cikin suratul tauba Allah yayi magana su Allah ya ce wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah rabashirhum bi azabin alim yawma yuma 'alayha fi nari jahannam فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون جاء حديث إن قلتشي ماذا الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري حديث أبي هريرة يكتوى من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثقل له يوم القيامة شجاعا ماذا الله يشجوك وانت أكباشي دوكيا sai baya ba da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar to ranar tashin kiyama wannan dukiyar za a rikidar da ita sai ta zama ƙatan maciji kumurci aqara lahu dabibatan kumurcin ma irin mai kora gashi kuma da baki wanda yake da dafi man ce mai kora to a cikin macizai duk irin wannan duk macijin da ke da kora to dafin sa ya fi na kowanne yudawwiquhu yawm al-qiyamah zai nan nan mai wannan dukiyar ranar tashin kiyama wannan tun kafin a je lahira ke sai nan nan shi a cikin kabarin ya dunga cizon sa sun ma ya kudu bilai sun ma ya kudu sannan ya rika cizon sa yana cewa ana malu ana kanzu ana malu ana kanzu ni ne dukiyarka ni ne taskarka wadda ka je a banki ba ka tabawa shi ne Allah ta'ala abu hurairu bayan ya gama sun matala ya ce ku karanta wannan aya wala ta hasaban nan ladina yafkaluna bima atahumullah kada su taba tsammani waɗannan da ke rowa da irin abin da Allah ya ba su na dukiya kada suke taba tsammani cewa huwa khairul lahum ruwan alkhairi ne a gare su bal huwa sharrul lahum wannan ruwan sharri ne a gare su sai tsawwaku na ma bakilu bihi yawmal qiyama da sannu za a dora musu wannan dukiyar ta su bayan an mai da ita wuta sai a mai da ita azaba a rika yi musu lalace ina fata kuna fahimta saboda haka zakka ɗaya ne daga cikin rukunan addinin musulunci shi yasa malam ya kawo ta a wannan babi ba wai za a yi sharhin zakka ba dalla dalla an kawo ta ne saboda ya ce arkanul islam khamsa na farko shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah na biyu as-sala na uku az-zaka na hudu shine as-sawm asau kamar yadda muka ambata kuma zakka haƙƙi ne na Allah wanda ake cirewa a cikin dukiya amma dukiyar sai ta kai nisabi idan ta kai nisabi kuma abinda ake cirewa sananne ne ina fata ana fahimta idan dabbobi ne sai sun kai wani adadi idan dukiya ce ta kuɗi sai ta kai wani adadi kuma sai ta shekara dama kuma abubuwan da ake fitar ma dukiya a cikin dabbobi dabbobi ne guda hudu samaniya ta abuwaj ko ka ce dabbobi ne guda takwas in kai musu kirgar ɗaiɗaiɗaiɗai in ka haɗe su kuma guda hudu in ka haɗe su sai ka ce wato abin da ya shafi shanu abin da ya shafi awaki abin da ya shafi tumaki abin da ya shafi rakuma waɗannan su ake kira bakimatul an'am su ne ake fitan mazarta in kai musu kirgar daban-daban sai ka ce akuya dan akuya rago tinkiya sa saniya rakumi rakuma kaga ka samu takwas ɗin shine aka ce zamaniyar da azuwa ina fata na fahimta in amfanin gona ne sai ya kai wani adadi idan ya kai adadin sai a cire wani adadi sananne kaga in dukiya ce wadda take ta kuɗi za a cire in ta kai adadin nisabi kuma ta shekara sai a cire ɗaya bisa hudu yanzu misali a bana in kana da naira miliyan ɗaya ina ji kusan da rabi idan ta shekara a tare da kai to sai a kasa ta kashe arba'in sai a cire ɗaya amma a haka wani matsiyacin zai ki bayo miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ka kasa ta kashe arba'in amma a haka wani zai ki bayo kuma ita ma aka ce sai ta shekara to bayan mutum ya fitar da wannan adadin wanda aka ce to ba kuma zai ɗauka ya ba wanda yake so ba a'a dole wanda Allah ya ce ka ba shi za ka ba saboda wani lokaci illan mu mutum zai fitar da zakar amma zai ɗauka ya ba wanda ya ce so ko kuma ya ajiye a gida in albaji ne ya bara sai a ɗauko a bashi wannan kaga shi ma illa ne ke sai Allah da kansa ya ɗauki nauyin faɗin adadin abin da za a bayar a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya faɗi mutanen da za a bai wa zakar Allah ya lissafa su da kansa don ka a yi masa lunto ya karka yi masa lunto ko kai masa cuku-cuku Allah baya su in ka ɗauka baka ba ɗaya daga cikin waɗannan mutu Allah baya su domin shi ya yi ka ba kai kai shi ba yadda yake so haka za a yi ba yadda kake so ba Allah ya ce a cikin suratul tauba innama sadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل سيتي فريضة من الله متاني قدا تفن الله يسير أبوات ina fata kuna fahimta so in ka cire ta yadda Allah ya ce amma sai baka bayar yadda Allah ya ce ba ayya kamar mutumin da ya zo ya yi sallah ɗari bisa ɗari komai ya yi daidai ya yi ƙira'a ya yi ruku irin wanda annabi amma kashi ai da ya zo yin alwala kawai ya yi kashi bai yi tsarki ba ya zo ya alwala ya shigo masallaci amma kuma ya yi sallah komai sallar da ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba kamar mutum ya ɗauki kudin haram ne sai ya tafi maka ya je kuma yin shi yadda ake so sai a ce kashi ai kamar mutumin da ya alwala ne da fitsari sai zo yin sallah ya ce inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ina fata kuna fahimta saboda haka ku gane yadda al'amarin Allah yake duk abin da yake na ibada ne yadda Allah yake a yi da yadda manzan Allah yake ya koyar to haka ke ta mutum kusan a musulunci da a ce ka lalata bi ma'ana ka ƙara wasu abubuwan da babu ƙwara a ce ka ɗan kasa kaiwa inda aka ce ka kai domin wannan an ke yi maka uzuri a ce rashin ilimi ne ko baka gane ba amma in kai yadda kake so kenan kare na Allah kenan kare na Allah in kai yadda kake so wato ka ci gyaran Allah da annabi kuke ina fata ana fahimta to rukuni na hudu kuma shine ainihin aikin haji wato bayan zakka rukuni na biyar shine aikin haji zan tafi a guje ko ai shine azumi azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya san ya ce zanto rukuni ne na hudu daga cikin rukunan addinin musulunci in an ce rukuni abinda in babu shi babu musulunci dalilin azumi da aka ce rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci fadin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya wajabta azumin Ramadana a kanku kama ku ci ba halar ladina min qablikum kamar yadda Allah ya wajabta shi a kan waɗanda suka zo gabaninku hikimar wajabta shi a kanku na Allah kun tattako na don ku samu takawa da sauran Allah ina fata kuna fahimta ku fahimci wasu abubuwa guda uku a cikin aya aka ce an wajabta shi kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suka zo kafin wannan sai yake nuna shari'a musulunci kenan tana da sauki domin duk abin da aka ce an taɓa wajabtawa a kan wasu kai yanzu in an wajabta maka kaga kenan tun da ba a kanka aka fara ba ake abu ne mai sauki abu ne wanda an taɓa yi ma wani kai ma sai aka yi maka to ka ba matsala waɗanda suka zo gabaninmu an wajabta musu azumi shi yasa in ka bi diddiki duk annabawa gaba ɗaya ba wanda bai yi azumi kai hatta addinai waɗanda ba daga sama Allah ya saukar da su ba akwai azumi to haka duk addinin da Allah ya saukar duk annabin da Allah ya tuno an wajabta masa yin azumi to shi yasa wannan al'ummar sai aka wajabta mata azumi abu na biyu wanda za mu fahimta a cikin ayar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya wajabta mana azumi don me don mu samu takawa tsoron Allah me zai sa a samu takawa a cikin azumi shine mai azumi an raba shi da abincinsa an raba su da abin shansa an raba su da matarsa an raba su da maganganun banza ba don neman kuɗi ko ɗaukaka ko wani abu don Allah shi ta ga kenan dole ya samu takawa ina ba ta ana bayinka za ka shiga ɗaki kai kaɗai daga kai sai matarka kuma watakila an yi azumi kawai ba a kai sati ba ka ɗauki azumi kana kallon matar da rana amma kuma azumi yanki sai kai haƙuri da ita ita ma sai kai haƙuri da ita ba kowa za ku iya yin abin da kuka ga dama kuka fito ba wanda zai tafi ya ce na ganka fa kana aiwa ai a cikin ɗaki ne amma ka sani tun da dai Allah yana kallo ba za ku sace ta ba saboda me saboda azumi ne ka samu ta dawaki sannan bayan haka ci da sha galibi su ne suke ɗaukar mutum a wasu lokuta ya saba ma Allah ke sa ma aka ce wanda baya da ikon aure sai aka ce sai ya yi azumi saboda idan ana ta ciki wai idan ana ta kai ba a ta kaya lokacin da kake jin yunwa duk wasu aikin haram za ka kashe dan baya da kawa da zai ke tun da za su kayi zina ana jin yunwa da kishin ruwa waye zai yi zai yi wahala sai dai in yunwa ba ta kai yunwa ba ko kishin ruwan bai kai kishin ruwa ba amma an can koshi ba so hikimar a wajabta mana azumi don mu samu tsoron Allah to shi kuma menene fa'idar samun tsoron Allah shine don mu shiga aljanna domin babu mai shiga aljanna sai almuttaqina sai masu tsoron Allah ke sa Allah ta'ala a farkon littafinsa ya ce zalikar kitabu la raiba fihi sai ce hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu tsoron Allah shi alkur'ani to masu tsoron Allah su menene sakamakon su sai ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina fi jannatin wa uyun ina fata ana fahimta shi yasa ce wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard sai ce u'idat lil muttaqina ku yi gaggawa zuwa ga wata aljanna fatinta kamar sama da ƙasa ne amma sai ce me an tattalinta ne don me don masu tsoron Allah ashe duk wanda bai tsoron Allah ba zai shiga aljanna ina fata kuna fahimta shi yasa Allah ke qad aflaha almu'minuna mu'minai masu tsoron Allah sun ci nasara sai lissafo sun kofin a ƙarshe sai ce ulaika ulaika irin waɗannan ya ritunan firdausa su ne waɗanda ke gadon aljanna ta dindindin to hikimar wajen ta azumi shine don mu samu tsoron Allah to shi kuma azumi malamai suka ce abinda ake kira da azumi a lokacin larabcinsa kamewa daga barin komai in ka daina yin magana sai a ce kana azumi in ka daina cin abinci sai a ce kana azumi to amma in an zo a shari'ar musulunci in an ce azumi malamai suka ce ibaratun anil imsaki anil ashiya makhsusatun fi waqtin makhsusa shine kamewa ta musamman tare da niyya a wani lokaci na musamman tare da neman yarda Allah kamewa ta musamman daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana shine a wani lokaci na musamman sannan da niyyar me da niyyar bauta Allah ta'ala mutum ya kame gabarin ci da sha da jima'i da maganganun banza waɗanda ba su da amfani a duniya ko a lahira da niyyar azumi da wannan shi ake kira azumi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya wajabta shi da waccan aya da muka karanta a karan farko a karo na biyu kuma sai ya ambaci wani lokaci ne za a yi azumi sai ke shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام ربكم إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الأي ولا تباشروهن وأنتم عاشقون في المساجد نبات كل أبيض wato ubangiji ya wajabta azumi da saukar waɗannan ayoyi ina fata Allah fahimta azumin wata ramadan maza Allah ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan aka ambaci azumin wata ramadan ina fata Allah fahimta hikima duka a cikin wannan shine don a samu takawa ita kuma takawa tsoron Allah kamar yadda muka ambata shine kawai ke lamunci mu mutum ya shiga aljanna shi yasa wurare da dama Allah ya yi ta magana akan attaqawa attaqawa attaqawa in an ce tsoron Allah kuma bayan Allah abinda ake nufi faida koyi a yanzu a fili kowa zai ce mai tsoron Allah ne amma inda za ka gane kana tsoron Allah ko ba ka tsoron Allah lokacin da kake a ɗaki kai kaɗai ka buɗe datarka wannan ake gane waye da tsoron Allah waye mara tsoron Allah a nan za ka gane kana da tsoron Allah ko ba ka tsoron Allah ka buɗe data daga kai sai android ɗinka waɗanne irin hotuna kake kallo a nan ake gane da tsoron Allah ana gane mai tsoron Allah lokacin da ya shiga motarsa da daddare ya shiga wani layi da wata ‘yan kurfa amma a zahiri an ce tsoron Allah ko zai ce mai tsoron Allah ne amma inda ake gane mai tsoron Allah a lokacin da yake shi kadai ka zo kana yin sallah kai kadai a cikin ɗaki wace irin sallah kake yi a nan ake gane mai tsoron Allah ka zo kana ba da taimako lokacin da kake bayarwa wani irin abu kake ji a zuciyarka in a cikin mutane ne idan babu mutane ba za a yabe ka ba kana yin taimako ko ba ka yi shi yasa manzo Allah ya ambata sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa sai ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asbaha حتى لا يعلم ما تنفق شمال يمينه او كما قال manzo Allah yake da wani mutumin da ya yi sadaka hannunsa na dama hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya ɗauko ya bayar ba a nan ake gane da tsoron a lokacin da kake kai kadai ba kowa ba ne ganinka kuma aka ambaci mutum daga cikin mutanen nan da suka shiga cikin kogo mutumin da ya nemi wata yarinya zai fasikanci da ita har sai da ya samu dama ya rufe ko'ina da ko'ina kuma dama tana cikin matan da aka fi so kuma shi ma ya fi ƙauna a rayuwarsa yanzu ga dama ya samu ya rufe gida ya rufe ƙofa ya rufe ɗaki an shiga cikin ɗaki ya tuɓe ita mata tuɓe abin da ya rage kawai ya auka mata sai ta ce ka ji tsoron allah kar ka sanya hatimin da ba naka nan take sai ji tsoron Allah yake astaghfirullah astaghfirullah sai ya tashi ba irin haka ake gane mai tsoron Allah to shi yasa ubangiji yace kuma wannan tsoron Allah shi ya mana farko da na karshe din yi musu wasiya ce ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله shi yasa hatta aikin haji ba ai mai aikin haji abin da yafi so shine guzurin sa in ka ga mutum da harami babban mutum ba kammalalle yana ta kuka a harami to in ba za a kai ba kudin ne aka yanke ga mutum yana ta kuka ana tara masa sabi an yanke kudin saboda ga gida da nisa ba kuma wanda ya sani kowa dama ta kansa yi to amma wannan guzurin na kudin da za ka ci bai kai na tsoron Allah shi yasa Allah yake wata zawwadu ku yi guzuri amma zai ce fa inna khayra zadi at-taqwa saboda me taqwan ita ce ke sa a shiga aljanna duk annabawa haka Allah ya ga wala kad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi inni lakum rasulun amin bi fattaqullaha wa atiqun fattaqullaha wa atiqun duk haka annabawa suke tabbata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wallahi kuma wannan shi ne abin da muka rasa so babu komai a musulunci in ba wannan a takawa daga zaran an rasa ta ita ce muka rasa shi yasa komai namu ya zama shirme in mutum kyauta zai ko sadaka zai in ya san mutane ba za su faɗa ba zai ba in mutum sallah yake a cikin mutane zai kyautata amma in shi kadai ne zai yadda yake so duk abin da mutum ya san in ya yi mutane ba za su faɗa ba yau sai ɗan kaɗan a cikin mutane suke yi ba saboda haka mu gane sirrin abu to hikima cikin wajabta azumi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ya wajabta don mu samu takawa mu samu tsoron allah wannan na koye din shi sa ce ya ayyuan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida a cikin suratul baqara ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uqudu rabbakum ku ji tsoron ubangiji allazi khalaqakum wanda ya halice ku wallazina min qablikum da wanda wanda suka zo kafin ku ma shi ya halice sai ce me la'allakum tattaquna dan ku samu takawa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله سورة الله in ka same shi ka samu nasara in baka same shi ka samu matsala saboda haka sai ya zanto hikimar wajabta azumi ubangiji magowaye da kuka ya wajabta shi a kan don me don mu samu takawa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abi Huraira wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito manzo Allah yake man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda aka same shi ya yi azumin ramadan yana mai imani yana mai fatan lada zuwa ga Allah kaga kenan ya samu takawa ke yana da imani wahtisaban kuma yana neman lada a wajen Allah ita ce a takawa din domin mai neman lada a wajen Allah shine zai yi abu tsakaninsa da Allah sai manzo Allah ya ce gobira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk zunuban da ya aikata a baya duk abin da ya aikata na zunubi wanda yake tsakanin su da Allah to an gafarta masa ashe kenan an samu takawa rukuni na karshe a gurguje wanda shine marhala ta karshe shine aikin haji aikin haji shine rukuni na karshe daga cikin rukunan addinin musulunci matsayinsa kuma wajibi ne wajibi ne cewa duk wanda ya samu iko ya ziyarci ɗakin Allah wannan kuwa tabbatacce ne a cikin alkur'ani da ayoyi guda biyu aya ta farko ita ce wanda malam ya kawo a nan walillahi ala nasi hijjal baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin a cikin suratu ali imran آية تبيو أجل سورة الحج وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام ina fata kun fahimta wannan aya ta farko take lallai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana akan mutane Allah ya wajabta musu ziyartar ɗakinsa amma ba manista ƙa'a wanda ya samu iko ilaihi sabilan zuwa ga wannan tafarkin da zai kai shi malamai suka fassara samun iko da abai kamar guda uku ko guda hudu ko sama da hudu amma ukun dai sun firin jayi istifa'a din nan da aka ce samun iko suke ce mutum ya samu ababai guda uku abu na farko guduri na halal abu na biyu lafiyar jiki abu na uku shine mai hanyar da za ta kai shi zuwa maka to ka iya samun kuma waɗansu ababai bayan wannan amma waɗannan bai su ne jagororin in an rasa ɗaya daga cikin waɗannan to aikin haji ba wajibi ba ne ba a ga ka da guzurin da dukiyar da za ta kai ka ka dawo da kai ka ban mai iyalinka duk ba su wahala ba amma kash ba ka da lafiya wannan kaga aikin da ya sauka ka sai dai babu da bi ka tura wani shine yana ɗaya daga cikin ayyukan musulunci wanda wani yake ma wani to amma mu kuma in ka tura mutum kaga shi za a ce masa alaji mu kuma kaga mu a waje janmu mu a ƙasar mu idan ka je maka ka dawo ba ce ma alaji ba kaga wani rigima ake dan ga ake na taba ganin wani mutum da suke rigima da mu bai ce masa alaji ashe shi wannan a kule kullum abokin ya tashi kawai ya kira sunansa yana kule yana kule wata ran da ta cika shi ya ce wane kudi bana biya na ta biya ikin na gina idan ba za ka ce man alaji ba to kai shawa ka ce ai ba wajibi ba ne ba tun da ka na alfarmar da Allah ya yi man kudi na biya kai kuma ba ka da kudin da za ka yi wallahi a cikin mutane to in kana da kuɗi baka da lafiya ka gane ta fada kanka amma za ka iya tura wani ya maka ko kuma kana da kuɗi ga lafiya amma ba hanya ana yaki corona virus ta sa bariya ake ta fada kanka ta lalle ya bugo ko wani kilin din su da ake turawa ke ba wanda zai masa corona virus ba wanda zai masa vaccine aikin naji ne ce yayi yayi na farilla kuma ya daina zuwa tun da an ce dole sai an sai an yi ko kuma ga hanya lafiya lau gashi kuma kana da lafiya amma baka da kuɗi abincin da zaka ci ma da kyar la haula lahu wala quwwata lahu fa aikin nake ya fada ka sai za aka ce limanin da tsa'a ga wanda ya samu iko waɗannan abubuwan guda uku galibi so aka fi ambata sai Allah ce wa man kafara duk wanda ya butulci fa inna Allah ganiyun 'anil alamin wanda yake ga kudi ga lafiya ga hanya ba matsala irin yanzu ma kaga jirgi ne zai tashi awa hudu kawai wo ya kai ka tafiya shekara hudu an kare ta cikin awa hudu da mutum ga kudin ga komai yake zuwa Allah yake to shi mawadaci ne ga talikan bayi hadisin da muka karanta shahid ne da ke nuna cewa wato aikin hajji wato yana ɗaya daga cikin rukunan hadisin musulunci hadisin abdullahi dan umar saboda haka wannan shine karshen rukunai guda hudu guda biyar da malam ya ambata mana a cikin wannan littafi nashi tunda ba magana yake ba a babin fikihu ko a babin ibada ya kawo su ne a babin aƙida saboda yana daga cikin abin da yake usulul iman a wajen ahli sunna wal jama'a al a'mal min jumlatul iman ayyuka a musulunci gaba ɗayan su wani bangare ne na imani to shi yasa malam da ya ambata maka martabobin musulunci guda uku yace al islamu al imanu al insanu sai ya ce wa kullu wahidin min halahu arkan kowane ɗaya daga cikin guda uku nan kuma yana da rukuni in ka dawo kuma cikin rukun nan kowane ɗaya daga cikin su shi ma yana da rukuni in ka ce sallah rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar to in ka dawo cikin sallah ita ma tana da rukuni in ka dawo cikin azumi shi ma yana da rukuni in ka dawo cikin zakka ita ma tana da rukuni in ka dawo cikin aikin haji yana da rukuni kun ga yadda abin ake ta buɗa shi ake ta buɗa shi ina fata kuna fahimta to wannan shine magana karshe a wannan babi za mu tashi akan ainihin abin nan martaba ta uku wanda kuma ita ce ta karshe usul wanda yake na uku a martaba ta uku ta biyu shine al-iman daga cikin waɗancan maratin guda uku da ya lissafa al'islamu al'imanu al'insanu ko mun gama da rukunan musulunci mun gama da al'islam tare da rukunansa yanzu sarki mai zuwa za mu shiga al'iman tare da rukunansa ina fata fahimta subhanakallahumma bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu